الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar sha hudu ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na ashirin da shida za mu tashi darasi na ashirin da bakwai a wannan littafi mai albarka amdatul ahkam inda muke cikin zamu muke cikin kitabu sala babu imama babu da yake magana akan jagoranci ko liman hadisi na 76 malai ce zamu tashi hadisin abi huraira ana abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi kira da an sha Allah tabbata gare shi yace inna ma ju'ila al-imam kadai inna ma tujib al-hasr cewa ju'ila al-imam an sanya liman li yutamma bihi dan a rika koyi shine li yutamma an sanya liman ne dan ai koyi da shi ba dan koyi tare ba ko karga shi kalmar kenan an sanya liman ne dan a rika koyi فلا تختلفوا عليه فكو تابع مسا في النية والأقوال والأعمال فكو تابع مسا حكا وجمع لبسك جاونا أبوه براؤكم النية da ayyuka da kuma maganganu duk abin da zai faɗa bai da kabbara idan liman ya kabbara fa kaji kuma sai ku wa idan raka'a idan ya ruku'i farka kuma ku yi وإذا قال سمع الله لمن حمده إذن يجي سمع الله لمن حمده فقولوا كما قلت ربنا ولك الحمد قلت ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا الذي يجي إليه سجد كما قلت وإذا صلى جالسا إذن يصلى عزولي فصلوا جلوسا أجمعون يصلى عزولنا قبائل to wannan hadisin muka kalle shi da kyau ya ƙara fito mana da kararar da ake so ma mutu bi ma mu dawo ga hadisi inna ma ju'ila al-imam li yusammati kadai an sanya liman ne dan ai koyi da shi hakika an sanya liman dan ai koyi da shi fala taqtadibu alayhi karku saba mana shine malamin ka ce abubuwa uku ne yake tare da liman duk limamin da zaka bi ya wato yana kunshe da abubuwa uku na farko akwai niyyarsa akwai abubuwan da zai bayyana ya wato zai aikata a aikace akwai abubuwan da zai faɗa abubuwa uku ne to a cikin ne ba za ka saba wa liman ba wasu malamai suka ce a duka ba za ka saba ba aliyya ba a nan da suka zo da ra'ayin cewa idan ya zo a a a mai nafula ba zai mai farilla ba mai farilla ba zai mai nafula ba saboda kun saba aliyya da wannan dalilin mai azhar ba zai gume al'asar ba me yasa kun saba aniya amma ga da za a dawo sauran ji za ga kun haɗe mai azhar ya gume al'asar ai sun haɗe abubuwa biyu ayyuka da maganganu da abu ɗaya na azhar shi ne na al'asar amma da suka saba aniya to wannan shi ne ra'ayin su wasu malamai suka ce wala tattali'u ana magana ne akan al-aqwal wal af'al banda niyya banda niyya maganganu da ayyuka a sune saboda kaga a gurin su ne ne magarba ba zai kuma sallar ita ba ba zai bi ba domin an saba bai da wancan abubuwan to martanin da masu cewa ne ne ne ne malaka kalibu magana da ake ke shabu wannan ba mai faru a abinda ake magana suka ce san bai shafi wannan ba dalilin su na farko shine dalilin mu'adh bin jabal mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi yake malami ne a cikin malami haka ya gaya mana mu'adh bin jabal din nan fa da annabi yake khudul qur'ana min arba'a ku koyi qur'ani gurin mutum hudu yace abdullahi bin mas'ud ubayy bin ka'ab Mu'adh bin Jabal wa Salim Maula Abi Hudayfa wayannan guda hudu da aka faɗa Mu'adh bin Jabal sai ya wuce ne shekarar 34 amma annabi yace malami ne a cikin malamai tazarar ka da malamai kamar ka dauki dutse ne ka wurga iya inda dutsen ya tsaya wanda yake ya ci ba ya ba dutse shi ne tazarar ka da malamai haka annabi ya yi wannan kirar shine wani abu da nake duba musamman jiya sai na ga mafiya yawancin akwai da suka ba da gudunmawa ko za ka ga duk a gudunmawa da suka bayar ba za a shekara talatin ba suka ba da wannan gudunmawa amma mu ka kalle yanzu zai ga ka shekara talatin arba'in ma baka tsina na al'umma ka koyo wannan da kanka kai kanka baka yi kanka koyo wannan da al'umma ka duk in ka dauki kuma in ka koma ka auna wa'in abubuwan ka da duk wani sahabi da ka ji an ce ya ba da gudunmawa za ka shekarunsa a lokacin da ya haura talatin ba amma shi yanzu ko ko ita yanzu ta kai talatin amma ɗan tiktok ne kai ba haka ka ga ba shi na nawa lumba komai ba na muhalla da wufina da yara ba da an bayar da lumba komai ba to ma'azu dan jabal ma'azu jayi da ya zai muka bade shi shine a ka ga yana zuwa annabi ya sai yana limanci a lokacin sa idan ya je ba annabi alaihi salatu wasalam a madina sallah shine liman sai ya koma ya kuma yi wa mutanen da liman da wannan maganar masu rufe cewa mun faɗa shi a farkon karatu mai nama da amalu bin niyyat a wannan gurin aka ce a kawai nama da amalu bin niyyat kawai niyyar kowa ya rike niyyarsa wanda wannan zai yana da ƙarfi matuƙa shi muka yi to amma mun faɗi wannan ne saboda wanda suke rushe magana su kuma suna gaba dalili da wannan cewa ma'azu dan jabal annabi alaihi salatu wasalam ya san yana zuwa yin sallah kuma ya san yana limanci amma bai hana shi ba ko shakka babu ka san cewa ɗaya daga cikin sallolin da yake don ba a nafila sau biyu ko ba a farilla sau biyu ka san cewa ɗaya nafila ce ɗaya farilla sai tsakani da Allah aka ce wace ce farilla wace ce nafila kai wace za ka zaɓa ba wanda ya ba annabi sai farilla ko wanda ya yi shi nafila to sau da haka wanda ya ba annabi sai ce farilla domin ko ba haka ba ga inda ake da zahir wanda ya koma yana yi sai ce nafila wani zai iya ce ma ga annabi wata kila bai san yana yi ba ba haka wani duk abin da ake zamanin annabi in dai ya shafi addini ko na rayuwa idan ba daidai bane Allah zai mawa misali na biyu lokacin da Mu'az da mu zo nan gaba mu lokacin da Mu'az dan da bai da ba kai ke da mu zo bakara Annabi alaihi salatu wasallam ba ya haka shi ba a fattanun an da ya Mu'az kai fitinan ne kana so ka fitinan shi mutane kaga ai da yana shi limanci ba akan limanci ba aka yi ba kore amma nan da yasa sai ce mata da yasa kake kuma yi wa mutane limanci bayan ka zo ka ji ba sai to bai aka jiyan dogon sallah domin wasu dawo daga gona wasu sun yi kaza duk ya baki wa tunkar shi akan wannan amma bai hana shi limanci ba ina ba ta fahimta saboda haka ga ya halatta ne na fula bai mu bai farilla wannan dalilin ya fi karfin gaskiya cewa kawai kowa ya zo da niyyarsa ka rike niyyarsa rike dawa idan kuma ka ce wato al'amal ko af'al a wani limamin za ka zo kana abin da yana yana tajiri shi ba ya dora hannu a gidi wata kila zai ce wa shi dan malikiya ne zanna wala da malikiya ba ta waje kaza ko kuma idala yake irin ta dole ya ga ba su ba ta dora hannu ba ta sallama shi misali to sai ka bi shi anan sai kuma ka karanta cewa annabi haka yake to kaga nan ma ai ba za ka bi shi ba wala ta talibu ba irin wanda ake magana ba ko kuma yana da tsaddin kira kai ba ka yi an fahimta da kyau ko to wayan abubuwan ba la taktalifu malamai suka ce a ayyukan da yake na warkar kunai na sallah ake magana ba akan abubuwan da suke dori ba za ka je ka bi wani limamin shi idan a ra'ayinsa idan yana da fahimta idan aka dago daga rukuni yana mai da hannu ke sai kuma ba ka biyar domin babu nasi a kai hadisi ne mai ɗaya jimani cewa kowa da yake da shi cewa annabi ya ce duwan za mu zo a sifatin talati kai babu gaban mu biya cewa annabi ya ce idan mutum ya dago daga rukuni kada ya gabu sujjada har sai jikinsa ya koma asalin yadda yake a da to anan sabani ne ya yake a gaɓoɓin da su koma yadda suke a da ya yake a farko wasu suka yi ya kan cewa kafin ya fara sallah ne komai a tafi wasu ka ce an ya fara sallah an biyar a tafi shi ne kawai labarin to ka ba da kiba nan kawai ba nasi babu nasi in abu da nasi ma la ya ta mirin la ma'ana wahidan wannan dole ba ya tsara ke dole ka bi amma abu babu nasi kawai kowa ta da shi kake mai yin sa domin ijtihadi ake a nan to saboda haka wannan shi ne wala taqtalifu shi ma wannan kamar yadda muka faɗa da ya ku ne sallar nafila nafila da farilla ba ko wani yana baka yi sallah azhar baka zo ka tara ana al'asar ya halatta ka bi su da niyyar azhar kai in an yi sai ka rafa sai ka yi la'asar ya halatta ko kuma ana idarwa sai ka ga wasu makararru sun lura su la'asar sai kuma yanzu ka kuma ko ba ka bi su sallah ya halatta to sai annabi yace fa idza kabbara ga mahallu jahili to idan liman ya kabbara ba kaddi kuma ku anan za ga wannan sunnar tayi baya ba a yi ta kadan da cikin da ji za ka ji suna yi amma kowa abin da yake kawai idan liman ya yi musamman da ladarin a gurin da saka murya ba ruwanka kai kawai duk kake kamar wanda za a dauka a hoto duk abin da aka yi yake wanda ba daidai bane daidai shi ne kai ma kai kabbara amma ba da mutane za ka duk yadda kanka za ka duk inda aka yi kabbara kai ma kai domin annabi ya ce fa idza kabbara fa kabbiru amma ka duba lokacin mu yanzu za ka dewa ba ai kowa jiru yake liman yana faɗa to da yake mu kawai duk da cewa sallar ka dai amma baka kyauta ba domin annabi ya bada umarni wa kaba ba wanda yayi wannan kabarbarin kuwa ya fi ka samun cikakken lada domin ya bi umarnin annabi alaihi salatu wassalam sai za ka fara fakaki da zarar liman yayi kabbara to kuma ku wannan shine dai sannan sai annabi yace wai idza raka'a idan yayi ruku'i ba ku yi tare ba idan yayi ruku'i barka'u kuma ku ba tare ba sannan wai idza qala kaga ne nan shi ba akwai wani masallaci da yake cikin sami da ba wallahi mafi yawanci jiran da na samu sallah a gurin na zai ɗabi'un babu saboda limamin irin mutanen da cewa sai yi ciki idan yayi kabbara da kuma yadda yake kabbara ta shi da wuri zai kawai zai faɗe da ni yana tsaye sannan ga kan yin ciki kafin ya tsugunna za a ɗan ɗau saka to sai ga duk mutane suka mutum yi sujjara shi kuma bai yi ba haka ake sallah a gurin hankali yana da tsayi wallahi da haka take zalla wannan kuskure ne babba kun ji abin da Annabi ya faɗa cewa sai yayi ruku'i za ku sai yayi ruku'i za ku sai yayi sujada za ku za mu zo mu sai hadisin barawo nan gaba kana mu ji ya ma suke yi su sabai idan Annabi alaihi salatu wasallam ya ruku'i ya suke irin yadda muke yi yanzu a yi tare yanzu ba masu sauke sauke shi ne wanda suke wuce ban a yi tare amma wani akwai wanda na taba gani shi dai yayi tsubun na yana jiran limamu saboda shi limamu ke dobe tsubun na sai gane dobe sai tsubun na yana yana jiran sa dai zo yi sannan ne wai saka inda ka bu jawara annabi ba kai a wannan rigimar babu wai da ka da sami Allahu liman hamida ga wata gaba ita ba mai kyau idan yace sami Allahu liman hamida ba liman hamidahu ba wannan babu wata ruwaya da ta karanta haka wannan da ta yi tafsiri ne akan ta liman hamida Allah ya amsa wa wanda ya gode masa saboda haka dabi'a ayyuka jaba liman hamida ya amsa wa wanda ya gode masa saboda haka ba liman hamida hu ba babu tafsiri akai wannan kuskure faqulu to idan liman ya burdo wannan ko kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu kuma mu me ko ka ga idan gurin fa idan ka fara fa kabbiru وإذا ركع فركعوا وإذا سجد ينكم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الذي يتكتي rabbana wa lakal hamdu yana da fuska hudu shi kuma wannan ko dai ka ce rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma allahumma rabbana lakal hamdu duk su ko kuwa su sai nan guda hudu duk sun halatta abun mamaki kana kan da zabi ma'ad da ibn kayyim yazo sai ya ce allahumma rabbana wa lakal hamdu ita ce kawai bata yi ganka ba sai da yake nuna ba cewa kan adam tare yake ta goma ba hadisi ingantacce ne amma wato lokacin da yazo tunda zabi ma'ad da kai rubuta shi zai tafi aikin haji a hanya sai gudurin kawai sai gudunar lahira kawai sai ya rubuta shi kaga mujallaci uku ko wajen kana da rike ka to to ya kuma wata girma amma a hanya ya rubuta shi da ka to da yaje wannan gurin wato da Allah ba dan dan adam kare yake bai ta goma ba kullum murjin fihi bai rubadi li kulli jawadin kabwa da yazo nan gurin sai man da wannan yake babu ita malamai da suka zo dan yake da hadisin ba da tsaye na musulunci na bukari saboda haka hadisi ne inganta sai Allahumma rabbana wa lakal hamdu yake ne ta kuma inganta in ka karanta asli sifati talatin nabi aslu mujalladi uku ne ba karamin ba mujalladi uku ne zaka ga ya kawo ba saboda haka Allahumma rabbana wa lakal hamdu dawawu Allahumma rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu in mutum yana so ya kiyaye maganin karatu shi ne tabbaka za a sallolinka ina ba da wannan misali ni yanzu a kalla a zahar na san wacce ruwaya nake al'adar na san wacce ruwaya nake magrib kita din na riki shi kenan ka kai abu lai sai maganin ba da rukuni ka balatan sai ne maganin karatu ba aiki da karatu ne shi ne maganin karatu in dai karatu zai zo kai abu lai din sa aiki to Allah ya da ba za ka manta ba kare yanzu kamar wannan da muka faɗa hadisi ne hudu kana zawa a sallolin ke suka ce azhar Allahumma rabbana wa lakal hamdu zallakai maka la'azar Allahumma rabbana lakal hamdu kike nan fa kai amfani da hadisan irin wannan da yayi hadin da yake muka ce Imam Ahmad bin Hanbal cewa ya ce duk sunna Annabi ne sai ka kafin zuba wace da amfani da ita in dai ya ganta wanda guda daya aka ce wace ce yake shi ne aikin haji akan rakubi kike da taba yi ba amma duk sunna Annabi da yake labari ba wanda ne ba ko da sau ɗaya ne sai ya taba yi imamu Ahmad imamu Ahlus Sunna kaji bai da bayin Allah to wannan shi ne faqulu rabbana wa lakal hamdu to anan shi ma gabu ku wuce wata nufa da za mu kalla shi ne a ba mu ma zai faɗi sai Allahu liman hamida jumhur suka ce annabi ce waye yace rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu kamar da hadisin nan nuna amma liman idan ya zo shi zai ce sami Allahu liman hamida lau da hadisi sai da ali na da ya Abu Sa'id al-Khudri yace Allahu rabbana sami Allahu liman hamida Allahu rabbana wa lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min amin shay'in ma shita min shay'in ba'd ala salati wal majid wal majid wa kulluna laka abdu zuwa karshe wannan da yake faɗa hada hadisan wayannan sabon guda uku suka ce liman zai faɗi wannan sannan da dalili na biyu ko wannan iya wannan dalili su kuma wai san da suka ce babu ma zai fara suka ce annabi ya ce inna ma bi aila imam li yutamma bi sannan kuma annabi ya ce sallu kama ra'aytu mu ku yi sallah kamar yadda kuka ganna yi ya annabi yake sallah yi kadai sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd sai suka ce a'a ai sun ga wasu cewa sallah kake kai kadai zaka faɗi wannan amma in kana bin liman to annabi ya dauke ma gari Allah wa liman hamd ya ce ba za ka faɗa ba sai dai ce rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd jihor da ta ba akan wannan wanda za ga da yawa musamman malaman malikiya su tsora akan wannan cewa ya fi karfi su a gurin domin annabi ya ce faqulu ai da zai ce faqulu sami Allahu liman hamidahu allahumma rabbana wa lakal hamd to wannan shi ma fa'idar kawo shi ne dan ka gane cewa malamai sun karu juna ilimi a kai sai dai illa ya ga wanda ya fi karfi wanda za a ce Allahu rabbana wa lakal hamdu bayan sami Allahu bayan kiman ya fito wata shi zai fito duka amma kai ne gurin sa zaka fito wata amma in za lafiya suna kan bakar ki da cewa sai ka fito sami Allahu liman hamida sannan ka ce Allahu rabbana wa lakal hamdu yana da ai da shi kai kake je muku da ni ba حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى musamman wanda zai sallah shi kadai ai wayannan abubuwan sallah kai kadai da kuma sallar dare to ake duka kai idan da ba mu ne zaka zabi kawai ka je ya kai musu domin ba a san kamar da za mu biya ba a san kujerin mutane ba nan gaba to wannan shine sannan wai za ka je da fasiri idan liman ya sujjada kuma ku yi ba ce ku yi tare ba wai za ka la jalisan idan ya salla a zaune ba kan dutu dutan ajma'un ajma'un din nan ta'kidi cewa idan ya salla a zaune ku yi salla a zaune gaba daya duka kowa ya zauna ya salla idan liman ya salla a zaune kaga nan malai sun kari juna ilimi su a gurin malikiya idan liman bai da lafiya to me kwai fito ya sallah a zaune bai ma halatta ya fito ya ja mutane jirgi bai zaman sa a gida ya sallah saboda haka zuwa gurin su ba abun liman na zauna in bai da lafiya ya hakura kawai ya kada wani ne ai ba dole sai yayi ba amma wasu suka ce a za a kyale shi kawai ya halatta ya fito yadda yi domin annabi ya ce sai a zauna a yi a zaune in ya a tsaye a yi a tsaye saboda haka za a kyale shi zai ya halatta a bi akwai wanda suka faɗi wannan bari mu biya hadisin gaba ku ji me fito da shi amma karkashin wannan za mu koyi cewa mun gano cewa ga aikin liman ga na mamu sannan mamu biyayya yake ga liman ba kansa ba ne ba kuma wansa ba ne kanin liman ne da mun faɗa akwai wani liman akwai sa'an liman akwai kanin liman saboda haka kanin liman shi ne daidai amma za a dawa wannan duk ba daidai bane wa ba muka ce har malamai suna cewa in yayi in ya zama yayin sa akwai guran da sallar sa ba sai ba takbiratul ihram da sallama ko wannan mutlakan malamai sun yanke cewa in yayi riga diban anan sallah ba sai ba saboda haka yi umarni da abu diman an gane ko yawa sannan mun ji cewa da rukuni da sujjada dole sai bayan diman yayi za'a yi mun ji wannan da sannan mun ji matsayi liman cewa yana da matsayi babba duk wanda kai dai ja ka jagoranci ya kai ka zuwa gaba Allah madaukakin sarki to yana da kima da martaba a idanka ya kamata ka girmama shi domin bai da ra'ayi yanzu kai ta dire mai shuka kai kai ka Abuja bayan bai kware ba ba za ka yi kanta da rayuwarka ta duniya ba ya za ka yi kanta da rayuwarka ta lahira wanda bai kware bai kai kai sallaka ba zai iya kai ta inda ya kamata a kai wa mutu kaga ko jaka babu bai kamata a aitaki na daji da shi domin dinki ba yanzu sai ka nemi kwararren tela mota ka tattara kara sai ka tambaya ba a me ya kware wata irin mota yake gyarawa da kai ba ta ba din ba da aula lahira a duba da na yawa hadisin gaba ana ja radiyallahu anha qalat da na yi Allah ya kara mata yadda take sallar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi baitihi wa huwa shakin annabi alaihi salatu wa sallam yayi sallah a cikin gidansa wa huwa shakin kake shanda kana cewa wa huwa shakin ma'ana ta canja wa huwa shakin kawai an gane annabi alaihi salatu wa sallam shi kuma wannan waje ne min maradi annabi yayi sallah a zaune amma lokacin bai da lafiya bai fi kwana biyu ba duniya ba asabar ko lahadi kuma annabi ya bar duniya ranar litinin lokacin walaha daga goma zuwa sha daya ya bai duniya a wannan lokacin aka binne shi ranar laraba da dare an gane ko su saboda haka wannan shi ne saboda dalilai da suka bari su sai ce wa huwa jakin ba shi da lafiya me dalilin rashin lafiyarsa ya hau kan doki ya faɗo to ba dora annabi alaihi salatu wasalam daga wannan dokin sai ya sabbaba maka wasu suka ce ya kwailaye a kwiɗi kwiɗinsa ne kwaiɗe ya kumbura bayan ya kwaiɗe wasu suka ce a kafarsa shi ne gargaɗe sannan kuma ta kumbura ta zai iya yiwa duk sun yi cewa ga shi ya ci ciwo a kwiɗi sannan kuma kafarsa ta kumbura ya yi gargaɗe kuma ta kumbura to sai zai yi wa annabi yana sallah a zaune fa sallah jalisan وصلى وراء وراءه قوم القيامة sau da haka sai wato mutane sahabbai suka yi sallah a bayansa a tsaye ba gyara ilayin sai annabi ya mutu nuni domin faɗa cewa annabi yana gani a sallah yadda yake gani wato yana gani ta baya a sallah yadda yake gani ta gaba duk abin da kuke yana kallon ku ba shi za a yi sallah ya ga wasu duk sun cire takalman su ba yake me za ku ka cire suka ce ai mun ga ka cire ya rasulullah yace ni mala'ika ne ya ga mu akwai na jisa anawa kuwa ya ga mu abin da yake miki kenan kuwa ya ga mu saboda haka ba gyara ilai mu alikili su sai annabi ya mutu nuni cewa duk ku zauna kaga yana sallar haka da hannu cewa a zauna yana nuna mu falamman sarafa yayi da yake da sallah kala ce ki inna ma ju'ila lil imamu li yutamma bi ku dan cewa an sanya liman ne dan ku yi koyi wala takhalifu alai karku saba ba wa idza raka'a farqahu idan liman ya ruku'i kuma ku yi wa idza rafa'a farfahu idan ya dago ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida fa qulu kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu kaga rabbana wa lakal hamdu wata ruwaya da muka biya fa qulu rabbana wa lakal hamdu ita ma haka take an gane ku duk da wawo wa idza salla jalisa kin salla a zaune fa sallu ajma'un kuma ku yi a zaune shi kenan dalilin kun ga malikiya mun faɗa da malaman mutanen kufa wasu malamai daga cikin malaman kufa ra'ayin su kenan cewa ba za a yi sallah a zaune ba in dai ma limami bai da lafiya kawai ya zauna a gida akwai wanda kuma suka ce halal ne ya halatta kawai ya halatta har wasu na kawo wato hadisin hadisin hadisin da na Aisha da ya nuna cewa annabi alaihi salatu wannan hadisi kenan cewa annabi alaihi salatu salatu yayi sallah a zaune ya soke na Abu Hurairah kenan wancan na baya domin wancan da annabi ya faɗa cewa wai za sallah jalisan fa sallu julusan ajma'un cewa hadisin annabi alaihi salatu salatu na karshen rayuwarsa da ya zo ya sallah a zaune sai na Abubakar yana tsaye mutane suna koyi da shi in kun lura lokacin da annabi ya fito sai na wakar na liman ya zo tsakanin wa sai na ali da abbas ibn abdul muttalib ya dafo su saboda rashin lafiya a dai wannan lokacin da ya zo yana zuwa ai kaga da ya zama limami sai na wakar sai ya cike sai na zo da akwai shi cike hangowa idan yayi a nan ne aka ce an samu cewa an samu ladani idan annabi ya faɗa saboda muryarsa kasa kasa sai sai na bakar ya daga murya suna yin amfani ne da wato daga murya sai na bakar a daidai wannan lokacin kuma a tsaye yake annabi kuma yana zaune sai suka ce to wannan hadisin na karshen rayuwa annabi ya gabe wancan na baya domin ga jijiyar sauran awa shekaru ashirin da hudu arba'in da takwas ba zuwa saba'in da biyu annabi ya duniya ya aikata haka kuma an yi sai suka ce ya halatta kawai ya halatta ya a zaune ku yi a gari ta ce wannan ya ja ba wannan wasu kuma suka ce a'a za a raba biyu idan rashin lafiyar wanda ya imamin ya zo in ba zai tashi ba ya halatta ku yi a zaune a ɗaya idan rashin lafiya ce da ake ba a tsammanin takinsa saboda ku ku tashi idan kuma zai tashi yayi a zaune to kuma ku zauna wasu sai suka raba haka sanu suka ce kawai za a rako ta ko na ji cikin aiki ne su ba su aka da kai ba su sau daya idan wato limamu rashin lafiya ce da ake ganin dan zazzabi ne kwana ɗaya biyu kawai abin suka ji da yadda ake kallon sa ai da sauki ba ana cikin sallah ma bai ya zauna to kowa zai zauna amma wannan rashin lafiyar ana tunanin wannan bawan Allah fa karban hadisi da wahala ba ya gaji kamar yadda wasu na gane cewa wani ba zai tashi ba ko yadda sai na Ali ya fito ake tafiyar sa tafiyar da Annabi zai bace ya ta bai na kofar gida Annabi da da yawa har ya fito aka ce yaya da aiki kin da sauki sai abin da zai ce kai ka san cewa wannan rashin lafiyar da wahala ya kai yake masa ni kan gidan mu suna rashin lafiyar da ba za ta tashi ba na sani saboda haka za ba ka shawara ka koma ka je ma wasiya ya baka shawara ya baka wato ya dozi cewa kai ne zaka zama kaliba idan ya ya bar duniya ya idan na je kuma ya ce ya ne ba yace kai da zo ga lokacin ko babu ya dade yace a kyale ne kawai rago na zo kai na na samu kuma haka aka kago ne kike wajen zaka inda ya koma ba ya dare shi wato shi kenan domin annabi ma bai dare kai ba sai ya a kyale shi kawai ka kuma bai kudura ne ba bai ba wa da yi ba annabi ba duniya yace wasu na ganewa cewa wannan rashin lafiya ba zai likita kawai ba wannan rashin lafiyar da wahala a kai haka shi likita wata kila oxygen aka kama ya kai oxygen ka baya take domin idan mutum zai mutu numfashin sa baya shi za su ce cewa ana za ba ka mutu kiran ba haka bane haka shi sai a ta salati ana an za ba wannan abu ba za ba haka bane amma dai ko ya ka babu mutum zai mutu numfashin sa baya amma nawa aka ga oxygen suka miƙe nawa aka yi dialysis yanzu suna harkar dan da oxygen da dialysis da yawa mutanen musamman ba wuce ana fara wannan bibiya da bibiya ce ai bai da yi ce kawai eh kawai iya kudin ka iya ga ganin ke da kudin ka ya kare za ka koma kwanta shikenan amma da kudi za a yi sai kana da bayin sai har zuwa wani lokaci dai a da Allah an gane ko ki zo da haka wannan shi ne hadisin nan cewa za mu koyi ingancin yin sallar farilla a gauri saboda wani ubi mun ji wannan sannan mun ji cewa lallai annabi alaihi salatu wasalam mutum ne amma ya fi kowa daraja kul inna ma ana wajhar mithlukum yuha ilayya cewa ni mutum ne me yasa saboda inda ba a turo wa zuwa mutum ba to da za ta ba da uzuri cewa ya ubangiji ka turo mala'ika ya za mu iya koyi wanda yake iya tashi a lokaci guda ya kaza mai karfin mutane kaza dan adam ya ba da uzuri domin ya fi kowa iya mutuwa kana insanu akthara shay'in jadala mutum zai ba zai ta ba to sai Allah ya turo mutum amma ya wuce ku kowa kiwa da daraja domin sai ya nema wayi sai ba ai ba to saboda haka wannan shi ne kuma kaga duk abin da zai iya samu annabawa na rashin lafiya suna jin daɗi ana iya ɓata musu rai an fahimta ɗabi'u na ɗan adam duk suna yi sai dai su kowa kyan ɗabi'a yawwa dan hadisin ya nuna shi ma wajibin biyayya ga imam da haramcin saba masa mun ji a wannan hadisi sannan ya halatta ayi nuni a sallah wani abu ya faru ko ko yaro ne yake rashin shi yanzu kai mar haka a sallah kai mar haka sallah ta yi tana nan ya san wannan domin ba za ka ce ka ci gidanku ba kana sallah ka ci ka mutu duk ba za ka faɗi wannan ba amma yana gane wannan yaran ya je zai taɓa wani abu ko kai mar haka a sallah bi yayi an fahimta ko yana ta surutu kai mar haka ijara ce ya halatta domin wasu zaba ba cewa da annabi yace wato man takallama yawmal jumu'ati wal imam yaqtubu falaysa lahu jumu'a wa qala lahu an fi faqad laga ko saboda haka wasu suka ce ko haka ba za ka yi wa domin haka ba magana ce a ijara ce ba komai cewa duk je ku da surutu ko a kuka tafe shi ko a kuka nuni da hannu cewa su shiru babu dai an fahimta da kyau ko su ba ganawa suna cewa ai saboda in jama'a ai aiki ce ko wanda ya ce matarsa na sake shi tana ciwa je mata haka haka goma ke na ne ta zo ai ko a zance ya faɗa ya aka yi aka yi zai a ce to kyan ba da sirri farai kuwa haka malamai suka ce dan malamin idan ka samu alƙali ne ya ji zai ba da ajiri da guda bakwai kai wa Allah in gidi a zabi sai ma bulala 70 misali ko wanda sai a matsayin goma amma kuma ta tafi farai kuwa to saboda haka wannan shi ne to sai yace kaga ana iya yin aiki kankani dan maslaha a dalla shi ne muka faɗi wannan sati suka da suka wuce a baya cewa waya ce ta kara ka ce dan ribas lahatil musalli ka ce da ne kun kai ta dannawa ana kuma kiran ka shi ba zai kiran nan babu wanda da sallar da kake ba gani yake ba kuma bukata ce wani bai san ya kira sau ɗaya biyu wani ma in yayi sau ɗaya ya kira cewa wata kila idan ka gaji za ka kira domin responsible ka dani ka ga kira yana ji idan ya ji aba idan ya ga kiranka to zai biyo saboda haka idan kai wannan ka ga to kale shi kawai malai ka ce har a adabul haji da suke gawa cewa wanda ya kira ɗaya biyu uku ya aura huɗu har ya ma su goma wannan jagagai a jagagai ai dan kai ne sai ce kamar sallama sai ce mutum sallama daya biyu uku ba hamza ba to biyar ne ko hadisi ne da salatan hadisin Abu Jarir ne kudi haka annabi ne mun izini da uku ne ka kira da daga ba ka kuma kira da daga ka kuma kira da yayi da kale da haka wannan shi to da haka kaga shi ma za mu ci wannan ya yi nuni a kan cewa haramu ce ka riga liman ko ka yi daidai ne haramu ne to na hadisi na gaba an abdullahi bin yazid al-khatibi al-ansari an karbo daga abdullahi bin yazid al-khatibi al-ansari radiyallahu ta'ala anhu wannan al-ausi al-ansari ana ma alkunya da Abu Musa da shi da mahaifinsa duk da habbai mahaifinsa ya ji yakin Uhud da ya kokin da akai bayan da yake kara ta uku duk wani yaki da Annabi yake da mahaifinsa akai amma ka abu kaga Makka Allah ya mara zuwa amma shi Abdullahi al-Khatib al-Ansari ko ya je Hudaybiya ana faɗa wannan da bazan karka hararo cewa da an je ma Hudaybiya ka ga darajar لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وإن ما يأتوا رضوان كرك حرارو أن كوكما يم وديبيا وأن النبي يتي ثم الله يغفر جامو إن ما يأتوا رضوان قبل إلى أن الله تعالى على أهل مدينة كم بدر yan kohoni duka wani abuwa ke so karɓa halartuwa kajin din kamar yadda ake gaya wa mutum ne a ce OON kaza kaza wannan lambar girman da kaji cewa wannan doka sai yana da wata kima daban duk ma ta abai duk wanda ka ja sai ya je yaki kuma ya je ya kokin duka to ake wai girman sai kare a kokolwarka cewa ya samu ticket da ticket na aljanna ta wurare daban-daban to ya fi karfin ka dauke shi karan bara da ta ta'ido garadan har ku daidai su karan bara shine amfanin faɗin wayannan a cewa na albadari to ya kimanta da karu cewa ya fi karfin aula kan kai domin duk abin da zai Allah ya ce sai ya yabe ba su ba ruwan ka shi ne hikimar kawowa shi ne hikima duk lokacin da ka ji an faɗi wannan ba ko ba dai a to ake ka hararo cewa ba ya buƙar gungula kan karka da shi karam karam ba rai shi ina irin kaddanan da ake ajiyewa a koyar da shi ka kowa ya zo zai gwada to kar ku mai da zaɓe haka duk wanda ya ta zo da rashin mutuncinsa sai ya je ba kan zaɓe karfi wa zaɓe na haka haka annabi to shi ne wannan bawan Allah ya je Hudaybiya an gane ko ya kokin da sai da Ali da shi aka kamar jabal jabal sabani da ya faru tsakanin da sai na Ali da na Aisha sai sabani tsakanin sai na Ali da na sai na Muawiya ya je na Harawan an gane ko mutum ne mai yawan sallah eh ana faɗar da wannan yana da yawan sallah sannan ya je gurin sahabbai da yawa ya koyi karatu ya yi waya da gurin sahabbai da yawa sannan shi ma tabi'ai sun koyi karatu daga gurin sa sosai daga baya an sa shi zama gwamna a Kufa lokacin Abdullahi ibn Zubair dan gidan Zubair bin Al-Awwam radiyallahu anhu to a wannan lokacin ya biyar Allah ya kara masa yadda sai kuma daga wa Bara'u bin Azib sai kuma حدثنا البراء بن عازب كاجي صحابي يا بكتي يا كوي karatu gurin sahabbai da yawa kaga shi sahabi ne to malamin sa gaban ba sahabi ne shi ba bara'u bin azib da ba ba wuce yake ce am bara'u ba a tafi bara ba wuce yake ce bara'u sai duk wani bara'u da kaji ai bara'u bara'u bin azib an gani ko bara'u kawai ne ba wuce sai cire wannan wannan alamar ta sama kawai ya lambata shi malam bawuji radiyallahu anhu waya san wahala amma bara'u shi ne sunan shi ya man da wuri an gane ko yawwa ba zai faɗi wani bara'u ba to shi ne wannan radiyallahu ta'ala an mutumin madina an sabani wajen alkunyarsa shi da mahaifinsa amma duk sahabbai ne arzikin lokacin da za a yakin badar annabi ya ce goma domin shekarunsa kanana ce goma an gane amma haka yanzu aka zo yakin kowace da sauran yakoki duk da shi haka shi ma ka ji wani wato wata lambar girman da ake faɗa ya yi ruwaya da gurin wasu daga cikin sahabbai shi ma tabi ai da yawa su cikin ruwaya da gare ya rasu a kuba shekara ta saba'in da ɗaya ko da biyu bayan hijira malamai sun yi sabani malaman tarihi wajen shekara saba'in da ɗaya ko da biyu bayan hijira ya rasu ya ya rasu a a kuba iraki kenan to me faru wa huwa gairu kazubin aka ce ba makareci bane ba ba wa huwa gairu kadibin ba domin kadib ne karya kazub ne yawan karya saboda haka to shi ba makareci bane da ma'ana ta farko za ka faɗi ta biyu kai قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده annabi ya kasance idan yake sami Allah liman hamida ga wani gaba da kyau da suke zo kuwa ba hada da hadisin baya da za su nuna mana hoton yadda suke suke bin annabi sallallahu Barau da Hajji ya ce annabi ya kasance idan yake sami Allah liman hamida lam ya an ahadu min nazaru ba ɗayan mu da yake wato sun fiyar da kansa idan annabi ya tagu to babu wanda yake sunkuyawa ya tafi sujjada hatta ya sa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sajida har sai annabi ya ajiye kungin sa aka mu ma muke kai nan kun ji gaba da wannan hadisi ya fassara ma ya ya sabai suka fassara cewa wai da suka jira fasiru wallahi kun sauri miki zaka ga sauri in ma baka yi liman bai dawo da za a yi sauri a duk kwarai da gaske an gane ko eh zai ga ana sauri mutum ya gama tattare rigar yanzu kai kuma muke jira mala yawa to da haka sabai ba haka suke ba sai sun jira sauri mai kake babu bazu magabata ba inda yake samun nutsuwa da kwanciyar hankali irin akalla amma mu kuma babu da muke damuwa da breaking da motsa by ball ko yi ko by bola ko ba wani kawai ya motsa sai ka shiga sallah wai sai ka gaba yake ce ka huta su ma gaba ta ba ka ce sam a sallah ce zamu zuwa a sallah to sai da haka wannan shi ne to kaga thumma yaqa'u sujudan thumma laqa'u sujudan ba'da Barau da hadisi sannan sai mu fadi muna masu sujjada bayan annabi yayi kaka wannan da za ku dore ki koya da za ku zauna lafiya duk yadda limani yake da sanyi ciki za ka kuma daga nan za ka rika hararo shi ma wannan kagan kana so abin ya tsaya ba can sai ka rika hararo a duk da za ka shigara cewa Farao da Ali da Abdullahi da Khalid ya da Ansari sai ba ba yin sujjada har sai Annabi yayi shi ba ka ƙara rike wani hadisi in ka ga ma bayani za ka yi da Hausa sai kawai ka ce hadisin wani ya zauna kenan shi ne maganin karatu bayan Allah ya zauna ba wai wai amma da zaka ce wani ya zo shi kawai yanzu ziyara ya zo a ce maka da Allah malam fuski biyu biyar zai dake bayani in dai Allah ya jirge shi zai yi wannan bayanin aka ce akan ka dama to irin wannan abubuwan da ya rika tunowa ko wanda yake abu layi zai iya tuno ba hadisin bukari ne domin shi ma ya aiwatar ko kuma yana yi hadisin muslim ne gaji nan muna cikin kitabu sala su wayannan abubuwan da sallan nan kowa yana yi duk wani hadisi da aka zo abin da kake tabbakawa yi kokari ka karike hadisin wayi sai ka kai bayanin sallah da ka cikin bukari kake ta shiga kana fita cikin muslim kake shiga kana fita domin a aikata kake yi shine maganin sallah wasu wai mutum yana mamaki cewa mamakin da yake wai zai ga laktara ya zo wai yana bayani ya dauke shi wani ko amma da wai ba hadda auki shi shigo wani ce wani da ke sa da shigo da an da nake ji kana sa fata latin yana lakar kuma kofin yake ko ba ga bane ai ai ya shigo da an da auki ba shi ne ko bai burge ko ai kamata yana ce dama ya shigo ba abin da kullun yake kamar sallah Allah ya san karo kana ya ce ya shigo wa tare da ya duba ba ka ga ya rubu ya dago ya kuma koma ai sabon karatu yanzu zai kawo ma daban shi ne wani sabon abu da ya fito shi ne zai zo ya tsinye wanda za a ce to ya burge amma wanda da ake ana allai da wata rafa na hari kullum an yi ma dai ka san ko ba lecturer ba ne ina karanta wa ilayya dan an jira muku ajiri a ce wani hasara ne saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye idan kana aiki da karatu ka rike shi kenan bari su yi to kaga wannan hadisin shi ma akwai bayidoji da zamu yi kyau na gani hadisin yana koyar da mu kwaɗayin sahabbai an gane ko wajen bibiyar ayyukan annabi wanda yake wanda suke da kai abin da ba su sirri sabai ba sa wasa da shi suna bibiya ba sa wasa da wannan ayyuka a sallar da ibada sannan ya halatta shi ba mu da rika kallon shi ba lokacin abubuwan da yake aiwatarwa domin su koyi kaga su ma saboda suna kallon annabi ne suka gano cewa baya ne wato ba ta yin sutura sai ya kai goshin sa kasa sannan mun gane abin da yake wajibi akan babu shi ne kada ka ji ma malam cewa wajibi ne ba kada ka kai gobe ka kada sai ya sai liman yayi kaga wanda yake yin wannan ba zan san a ce yayi tare da liman ballan ya riga liman ya tare da liman ballan kana a ce ya riga liman sannan hadisin yana nuna wajibi ne mutum ya samu nutsuwa domin kaga wanda zai kira sai liman ya je kasa ko shakka babu kaga ya nufi yana da yadda sannan ya nuna ma yadda sallah annabi take da kyau eh kyawun sallah ake kwarai da gaske na hadisi na gaba ana ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga babu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce idza amana al-imam idan liman yace amin fa innahu fa aminu to kuma ku ce amin fa innahu domin yadda sha'ani yake man wafaka ta'minuhu duk wanda amin din ka dace ta'min al-mala'ika wato ta'min al-mala'ikati da amin din mala'iku gufira lahu ma takaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to kaga anan in ka kalli biyakin hadisin a yadda yake idza ambana bi lima bi sai liman ya ce amin kura ku fada shine malamai suka ce sai ya fara fada ko dai ku fada tare ko kuma da ya fara fada sai ku haɗu da bakin ku da za ka fada tare domin kun san dai mala'ikun nan ba sau ɗaya biyu za su faɗa abincin su ba sau ɗaya ne kyal ba sau biyu ba ne ko uku sau ɗaya ne kyal shi za ke so ku yi tare da liman domin kafin in kuka yi tare da liman ko shakka ba ku a wannan lokacin shi ma mala'ika tare da ku yayi domin duk mala'ika ba zai yi haka da ba ina ba za ku yi ta to shi sa sannan hadisin ya nuna cewa ke liman zai ce amin hadisi kuma malikiya ne ta ce liman zai faɗi hadisin da aboyi suka yi tawili tawili suka yi wanda ba jumhur ba ce da rubuwa abin da yake a kararin shi ne liman zai ce amin idan amana imam karara za mu zo ta gaba da za ta kara fito da wannan gaba hadiza abu hurairah can gaba amma dai wannan ya nuna cewa liman ba zai ce amin abili ba amin ji kuma ku ce amin hikima shi ne na faɗa ko dai ya fara faɗa kafin ya gama ku faɗa tare ko kuma ku fara tare kuskure ne ba daidai ba ne shi ne abin da ya idan yana cikin fitowar imama shi ma liman dan ya yi kokari ya ga mamunsa ya samu musu alkhairi da yawa domin shi shugaba zuwa ke rika samarwa mabiyansa alkhairai masu yawa wajibi ne liman ya zama yana da fito matsalolin shi ne za ka da ka mutu shi ya harka wasu za ka ba su tafiye fitowar imama kawai mutum liman ne bincin abubuwan da zai zama wa babunsa alkhairai da yawa sai ga abin da gaban yake to a irin wayannan guraren ana gane security ba zai yi kokari ya ga yana fadar amin da babu zai rika yin wannan kokarin domin a dace da alkhairan gaba daya ba sai sun gama su ya fada ba ko sai sun faɗa ko ko sai ya faɗa sannan su faɗa abin da ake so ko dai ku yi tare ko kuma ya fara faɗa sannan ku ji shi sa wajen amin din kamar da sai Muhammad Siddiq al-Manjawi ya kawo a cikin Fakra'ul Musalli mun tawo biya shekara goma sha baya cewa kurakuran ba su sallah wannan abubuwan da ya ga ai za ka yi wajen faɗa amin sai da ya faɗi cewa ga kurakuran da ake yace idan aka zo aka ce sai da cikin kurakurai shi ne kuri gaji ban fara ya faɗi wannan ko kuma an zo ba za a ce amin ai da shi akan mimun din yace babu tasbihi ba mimun biyu ne amin yake a yace wannan adin yace in san zamu ne ya shiga taifo to yace adin yace madul badal za'i kawai ni tin yace din take da wannan madal madul arifin bin sukun to idan kai arifin bin sukun tunda ita tana da gaba har ka shida har wasu kai da sha biyu ma to anan za ka ba wa babu dama zo ku haɗu tare a aka sauka tare an ce mun lokaci yayi za mu tsaya ina ga kudin ke mun biya a biyu sai za mu faɗi kawai ta ji ne zuwa sai mu dora abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yabe mana akwai tambaya da aka turo mana mu ko tana da alaka da karatu akwai matsalar sau shi ma da aka turo mun tambaya akai cewa da ila ya kamata a fara sau ta ina ya kamata a fara zo kowa abin da ya dama yake kun ga hadisin malaika da na da ya abin da ya nuna mana cewa kai ke idan mutum biyu ne liman zai tsaya a dama mamu ya tsaya a liman zai tsaya a hagu mamu ya tsaya a dama haka ya nuna ko yawwa sannan idan mutum uku ne mamu mamu guda biyu za su tsaya a bayan liman a tetinsa sannan mace tana baya sai daga cikin iyaye yake min ya dawo a makare ta ji da yake yake sai biyo wannan gabar muna bayani akan cewa ga wanda mace za ta bi namiji yake aiki a gurin aikin su wata profesa suna tattaunawa yake kawai sai ya faɗi wannan ya ce ta ba yadda za a biyo mace ba za ta jera da namiji ba eh sai daga cikin iyaye yake mun ya dawo a bakare yake mun yaki wa shi gari muna tattaunawa sai yake mun tana yace kuma professor ce yace tarihi ne nace to a banka da ke nace ka san akwai ilimi fadi ne yace amma duk na ce professor ce kuma a wani bandi ba zan faɗi bandin ba da kan kaji bandin sai ka yi mamaki cewa a wannan bandin shi ne wato fadi ne shi wa babba kulli bi ilmin alim mu iya dan almajirtin ba abin da muka sani da annabi ya zo sallah da mulaika bai ce ta zo ta bi sahun maza ba baya aka tura ta da aka zo ni da daga a ummu sulaimi baya ta koma bayan maza annabi bai ce ta hada ai ai dare ko dan ta ne za a sallah bai ce ta hada su jira ba saboda haka muna bukatar wannan dare na san dai dan dare ne sai ne ne dan hakkin mata suna da wannan cewa wai kaje kamar da aka dawo da su shekarun baya har yanzu a jami'a idan kaje jami'a za ka sallu yanzu ka kwatanta jami'a da yaushe karatun ma wata gida wata tula ka ba ba ba sauke ki ba a can wannan dole za ka yi musu uzuri an fahimta da kyau cewa na cewa su a hali su a hali ne yawwa dole za ka yi musu wannan uzurin cewa wato ko da musulmi ne a hankali ya ke ne don wani kamar tsamar yanzu zai ba musulunci ba sai ya fita to me za ka bada misali da ce da Saudiya ba da kuke bada misali wannan lokacin da ita misali kaga cewa ai dai kaga kame da wani shugaban kasa to bai taba yi kaga dai addinin nan akan aka dauka shi kafin Qur'ani ya fara ka fara jin fadararsa a cikin Najeriya da kaucin da sai bai suka ji zartin sa sallan nan kafin ta zo ta kewaye garuruwa kuje da ta gaba kara ɗaya maka da Madina ina ka jan ce ba ana sallah mata da maza da za a yi ummuwar ka ummu da na Aisha za ta yi limanci annabi sai ya ce ba da limanci yan uwanta da kuma ummu salama ummu waraka annabi ladani ya tura mata ala rabbi ya ce yace ka rike wa mata limin mata ɗan uwanta ba mu ji cewa lallai ta yi limanci maza da mata ba ba mu ji wannan ba saboda haka yan feminism ne kawai da suka taso yanzu ita wata kungiya ta taso sai ta fara fito da manufofin ta muna nan ko da zuwan malami na yake lallai ya kamata tana nan kwanan nan satin nan sun fara wasu abubuwa na wuri kunnan mata to dawa mata haka ma yaya ba ta na wuri kunnan akan wasu abubuwa ana so a gaya musu cewa suna da rai wanda za a yi gwagwarmaya kuwa ƙasar hausa inda musulmi suke da wato sun ba mu domination za a shafa ma kuwa kuma inda ake karantar da addini ko shakawa ba za a shafa suna nan sun yi taro wannan zafin a kano sun zo sun yi taro to malamai suna nan sun zuba ido suka kai na za su fito ba za a kyale su ba Allah irin wayan abubuwan ne yan feminism ne masu wurewa mata kunne cewa kaza in ya sake shi sai an raba biyu kwarai ko duk abin da yake da shi sai an raba biyu yawwa komai na ga wallahi sai an raba biyu kun ga yadda wannan dan ban ba su biyu yan ban ai kun ga abin da ya faru da wannan dan ban a ce da ta zo ta aure su gaba ɗaya sunan duk account ɗin da komai dan Morocco ne ko dan Morocco ya wa sunan sa eh hakim ko yawa ni hakim din nan ajira hakim saboda kaga wannan ai da yazo gaba ɗaya da tazo ta da rigima ana zuwa ko su je su da komai ta kalmomin su da su nan ko ne gaba ɗaya ba shi da komai na ba mutum to za a je wannan abubuwan kuma a kawo yanzu lallai sai sun sun tabbaku saboda haka babu inda aka ce mace ko da matar ka ce ta shigo sau ai zalla kai da ita bai za ta matsa malam ne da ni ba mu ji cewa magabata suna tafiya akan ko ka ce babu nasi wanda la ya tani labaran wahidan haka gaba ɗaya malamai suka tafi akai cewa idan za a yi zalla mace da namiji to mace na baya maza na gaba wannan shine ka'ida yawwa na'am ai kaga inda aka dauke wa mutane wannan garadin kawai sai sallah harami sallah harami wani lokacin sau za ka ga kuma duk da haka ai za ka sau da mata sai dai daga baya yazo ya haɗi ko yawa in ba irin wannan ujirin ba haka kawai yazo a dauke ne mata da maza sau a je sau ne yake zuwa gurin yawa to kaji ma na to shine kuskuren ai ai ba komai kaga balarabe yana yi yanzu a ba ka ganin zuwa nan fararen suna dawowa suna wasu faɗa wasu kalmomi suna dawafi bakaken mu suna wurin suna amsawa bayan kai shi ko alaji ne baka ma biki ilimi ne faɗa wannan abu karancin ilimi ne shi ne yake janyowa saboda haka kuskure ne an gane ko wannan tabbai da menene hukuncin rama azumi ga baiwa ko bawa ina nufin azumin farilla dole ne su rama ha shi ba ya zo shiga aljanna dole ya rama ba yancin bauta daban daban Allah kuma daban an ya zai bawa sallah ne wannan karatun yanzu da ka zai ka gaban bayaro shi bawa an ya zai man sallah ne ko azumi yawwa saboda haka sallah tana kanta ita musulmi ne duk abin da musulmi suke sai yayi wajen hukunci ne kawai aka yi masa gobe yawa amma hukuncin da yawo musulmi a ka'idodin sallah sujjada ga bari da ba su sujjada ita take kan kadara kan bawa wannan tafiyar ni wata wajen jawabi ya ce yau wanda ya shiga masallaci yayi tahiyatul masjid sai kuma ya fita ya sake dawowa sai kuma yi alaga ba ta mala eh wannan masallacin da ya ƙara dawowa wai zai kuma yi wata kai baka sallah da inda guda za ka yi a baka dala goma ka dawo za a baka wata za ka ce ai ka karba kaza za ku mai saboda haka da yayin masjidin gabu annabi cewa idza da khala in dai ka shiga ahadukum masjida fala yajlis kawai sai dai ka dauki ka'idar cewa kai ka dauka ai sayyidu masjid ba wajibi ba cewa in baka yi ba za a ce ba ba wato baka aikata ka aikata haramun ba in baka yi ba kun bai da ko yawa amma idan kai kana da lada domin idan ka ce sayyidu masjidu wajibi ce sai a ce to sallar farilla ta zama shi da ke a ga al'azar magariba ijayi azuba sayyidu masjidu kana cewa wajibi ce to sai a ce kuma sallar farilla ta koma gida zance mafi inganci suna ce mai kyau mai karfi idan mutum ya shigo masallaci ya yi raka a biyu kafin ya zauna amma in ya zauna ba komai me kudayin suna irin su imamu ahmad to kaga zai kokari ya ga ya mamaye wannan sunnar da lada shikenan kawai wallahi a'lam to awwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka ka kalma Allah ka zauna da ita lafiya shugabannin da aka rantsar Allah madaukakin sarki ka ba su ikon tausaya mana Allah madaukakin sarki ka yi riko da hannayen Allah madaukakin sarki ka sa su gama lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah madaukakin sarki ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka shirya matasan mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allahumma aminna bi awqanina wa aslih haymatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين